الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا متى يوم قوة جماد الآخرة shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 31 ga watan 11 shekara ɗaya ko ɗaya ga watan 12 ɗaya ga watan 12 shekara 2025 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah. Yan uwa idan ba a manta ba a darasin mu na ƙarshe mun tsaya ne daidai gabar da Malik ke tattaunawa game da wannan zama da ake ce masa jilisatul listiraha zaman hutu a cikin sallah. Mun ɗan yi muƙaddima kafin mu ji maganganun da Malam ya kawo na malamai. Mun tabbatar da cewa wannan zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam da ya tabbata a cikin hadisai ingatattu sannan malamai sun tabbatar da sunnantuwarsa kamar Imam Shafi'i da Imam Ahmad dan Hanbal fi riwayat minhu da wasu daga cikin malamai to daga nan kuma malam ya bayani akan maganganun malamai da suka rabu gida uku wasu suka ce zaman gaba daya ba za a yi shi ba wasu kuma suka ce a'a mutlakan kawai za a yi shi wasu kuma suka raba suka ce idan jikinka ya yi nauyi ko ba ka da lafiya ko kana da buƙatuwa zuwa ga wannan zama sai ka yi in ko ba ka da ɗaya daga cikin abubuwan nan to sai ka miƙe ba sai ka yi wannan zama ba to daidai wannan gabar muka tsaya inda malam ke cewa shi malam usaimin ya ce shi ya ɗauki wannan tafsiri na malamai ma'ana ya farin jaya zuwa ga idan mutum yana da buƙatuwa duk da mu kamar yadda muka bayani tun a farko abin da ya farin jayi sunna ce ta manzon Allah tsira da amince tsara tabbata gare shi mutlakan kawai zaka yi shi ina fata an fahimta ko da bukata ko ba bukata sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar da na ga muku shi malam Uthaymeen mazhabin su na Hanabila sun tafi ne akan ba za a yi shi ba a mafirin jayi daga cikin maganganun malaman Hanabila amma da yake shi malam Uthaymeen malami ne na hadisi sannan kuma yana da insafi wajen istinbadi na hukunce-hukunce ya karkata zuwa ga wannan ra'ayin da yake gani cewa za a yi tafsiri malai ce wal qawlu bi annaha la tushra'u mutlaqan indi da'ifun malai ce magana da wasu malamai suke cewa la tushra'u mutlaqan shi wannan zama ba a shar'anta shi ba mutlaqan saki ba kaidi kwata-kwata ba za a yi shi ba Mala ya ce, indi wannan magana ta so ba'iful, magana ce mai rauni. Me To shi sa kaga malam ya tabbatar in dai hadisi ya tabbatar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai ka aje maza baka kai aiki da me da hadisi. yawa saboda haka yace maganar da wasu daga cikin malaman maza ba su suka ne cewa wannan zama na dalilin isra ba za a yi shi ba yace shi a wajen sa zance ne mai rauni tare da cewa mazhaban su amma sai ya aje shi saboda me saboda akwai maganar manzon Allah kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malai ce rawal bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace ثم يكبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم سأرة تبتع قريش يكبر حين يسجد يعين دزي سجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه سنة النبي صلى الله عليه وسلم سأرة تبتع قريش يعين كبر يعين ديكي أغو كنسا دق سجدا وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أكان إمام البخاري فتد حديثي شمالي دك صحابي أبو هريرة الله كارا مسير دايتي ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن annabi ya ce da wannan mutumi da ke muna na sallarsa Khalad ibn Rafi'in radiyallahu anhu annabi ya ce sannan ka karanta abin da ya sauƙaƙa abin da ya sauƙaƙa daga gare ka ma'ana abin da kake da shi ka haddace na daga alqur'ani sun marka sai kai ruku'u hatta tatma'inna raki'an har sai ka nutsu a cikin ruku'inka sun marfa sannan ka dago hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaita a tsaye idan ka ɗago ɗin. Masjid sannan ka tafi sujada hatta tatma inna sajidan har sai ka nutsu a cikin sujadarka. Thumma rufa sannan ka ɗago daga sujadarka hatta tatma inna jalisa. Zaman ma da za ka yi sai ka nutsu sannan ka koma zuwa ga wani zaman. Thumma sujud sannan ka tafi zuwa zama na biyu ko kuma sujada ta biyu hatta tatma inna sajidan har sai ka nutsu a cikin ita sujadar taka ta biyu thumma fa'al zalika fi salatika kulliha annabi yace sannan ka aikata haka gaba daya a cikin sallarka sujada dagowa ruku'u dagowa duka haka zaka yi shi yadda kai shi raka'a ta farko haka zaka yi shi raka'a ta biyu ta uku ta hudu gwargwadon adadin rakawoyin sallar da kake yi mala yace wa fi riwayati ya zo a cikin wata riwaya ko masjid hatta tatma'inna sajidan sannan kai sujjada har sai ka nutsu a cikin sujjadarka thumma marfa sannan ka dago hatta tatma inna jalisan har sai ka nutsu a zaune thumma masjud sannan ka koma sujjada hatta tatma inna sajidan har sai ka nutsu a cikin sujjadarka thumma marfa hatta tatma inna jalisan sannan ka dago har sai ka nutsu a cikin wannan zama da kake yi thumma fa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata haka a cikin sauran sallarka gaba daya wannan hadisi kusan irin wancan hadisin da ya gabata wa rawal bukhari wa an malik ibn al-huwairi radhiyallahu anhu malik imam bukhari da hadisi daga malik dan huwairi Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda shine sahabin da muka bada issa wancan satin da ya gabata wanda suka zo zan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da abokan su suka musulunta ai kun tuno hadisin ko yawa annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi malik ibn al-huwayda suke cewa ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi salli yana sallah fa idza kana fi witrin min salatihi idan annabi ya kasance a witri daga sallarsa me yake nufi a witri daga sallarsa shine raka'a daya ko raka'a uku ina fata an gane raka'a daya kaga ai witri ce ko to idan annabi ya kasance a ƙarshen raka'a daya zai tashi zuwa ina kenan raka'a ta biyu ko kuma ya kasance raka'a ta uku ƙarshen raka'a uku zai tashi zuwa raka'a ta nawa kenan ta hudu to shine abin da yake nufi min salati daga sallarsa sai ce lam yanhab annabi baya miƙewa tsaye kai tsaye hatta yastawiya qa'idan har sai ya daidaita a zaune sai yayi wannan zama da muke bayani akan sa shine jalsatul istiraha sai ya zauna ya daidaita a zaune sannan sai ya miƙe kamar yadda muka kwatanta wancan satin wannan hadisi yana cikin bukhari wa fi riwayatin annahu salla bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shi malik ibn al-huwairis yayi musu sallah irin sallar manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi wa idza rafa'a ra'sahu yadda ya musu sallar shine idan ya dago kansa anis sajadati saniya daga sijjada ta biyu a raka'a ta ɗaya jalasa sai ya koma ya zauna maimakon ya miƙe sai ya koma ya zauna wa'tamada alal ardi thumma qama sannan sai ya dogara akan ƙasa sannan ya tashi ma'ana sai sa hannayensa haka ya dogara da su sannan sai ya miƙe dan wannan fata an fahimta to kun ga wannan ruwa ita matar cikin Bukhari ta ƙara tabbatar mana da jaddada mana lalle wannan zama na jilisatul istiraha ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma kamar yadda na faɗa satin da ya gabata wannan Malik ibn Huwairis din shi ba tsoho bane matashi ne kuma yake kwatantawa mutanen sa yadda annabi yake sallah ina fata an gane kaga inda da inda yana da irin ra'ayin malaman da suke gani cewa sai mutum ya tsufa to da sai bari sai ya tsufa sai ya fara shi ma amma kaga da samartakarsa da yarantarsa yazo yake yi haka nan hadisin Abu Humayd Nisa'idi babu wani hadisi guda ɗaya ƴan uwa da yake nuna cewa Annabi sai da ya tsufa ya fara wannan zama babu shi ko malamai ne suke istinbadi cewa ai hadisin tunda sahabbai da yawa ba su rawaito shi ba Malik bin Ruwayth wai sai rawaito shi da wasu kaɗan daga cikin sahabbai to sai nuna cewa lallai wasu sahabban ba su shi ba wanda kuma ba haka bane da yawa daga cikin ayyukan sallah zaka ga ba kowa ne rawaito shi ba za ku ga yadda muke rawaito ayyukan sallah sai ka san cewa hadisi kaza yayi bayani game da zaman tahiyya hadisi kaza yayi bayani game da kaza ba kowanne ba hadisi guda ɗaya bane ya tattare ayyukan sallah gaba ɗaya dan uwa ba haka bane za ga a kawo hadisin Abu Huraira a kawo hadisin Anas a kawo hadisin Abu Humayd haka aka tattara hadisin sallah wannan ya ga abu kaza ya rawaito wannan ya ba ya ga abu kaza ya rawaito to haka aka tattara hadisin sallah in ka ce sai hadisin da ya bayani yanzu misali hadisin Khallaq ibn Rafi hadisin musu salati salati wannan hadisin an fa daukar sa a matsayin umda daga cikin hadisan da ke koyi sallah to wasu malaman sai suke duk hadisin duk abin da baya cikin wannan to wannan ba za a dauke shi a matsayin abubuwan da ake a sallah akwai abubuwa da yawa da babu su a cikin hadisin Khallad ibn Rafi misali tahiyya akwai zaman tahiyya a cikin hadisin Khallad ibn Rafi babu amma zaka zo kai sallah ne ba tahiyya kawai ka tashi kaga ba za ka yi ba akwai abubuwa da dama saboda haka haka ake harabawa sai a dauko wancan hadisin wannan sahabi ya gani ya rawaito ya ce annabi yayi kaza ya tabbata ya tabbata sai kai wannan sahabi ma ya gani annabi yayi kaza ya tabbata ya tabbata Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ka yi ta yadda yayi sai ka dace da sallu kamar ra'aytu muni usalli Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce fi riwayatin wa rawan nasa'i annahu kana yurihim kayfiyata salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwan nisa'i kuma cewa shi shi malik ibn huwairith ya nuna musu yadda sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take yadda take shine fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati idan ya dago kansa daga sujjada afaniya ta biyu fi awwalir raka'a raka'a ta farko istawa qa'idan sai daidaita a zaune thumma qama sannan sai tashi fa'ata mada ala al-ard ya dogara akan kasa dogaro akan kasa shine abin da ya tabbata kamar da yake ƙara maimaitawa ba a tashi kawai mutum ya dogara akan goyo sai miki haka a ba training ake ba sallah ake yi yau sai ka sa hannunka a ƙasa shine yadda manzon Allah yi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ko ruwa ɗaya ko ruwa ya guda ɗaya ko guda ɗaya ba ta tabbata wata aka ce annabi ya ɗora gwiwar sa ƙasa ya ɗago tabbas inganta ba kamar da na bayani wancan sati wa fi sahihil bukhari hakanan hadisi ya zo a cikin sahih bukhari an aisha radiyallahu anha daga uwar mu'minai na Aisha Allah ya kara mata yarda tace annaha lam tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita na Aisha tace bata ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba yusalli salatal layli qa'idan qattu yana sallar dare tunda take bata taba ganin annabi yana sallar dare ba hatta asanna qa'idan afwan tana bata ganshi yana sallar dare a zaune ba ta ce ba ta ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana sallar dare a zaune ba tun da take bata taba gani ba hatta a sanna sai da shekaru suka da shine a sanna sai da shekarun manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka da sannan sai ya kasance akwai nauyin jiki saboda duk yadda kake gani yanzu matashi da kai akwai samartaka yi kokari ka cimma wariyar samartaka da samartaka ka wallahi akwai lokacin da ko kana so kai wallahi ba za ka iya ba ina tabbatar muku yanzu kana da karshashin da zaka iya zubar litinin da alamus kullun kullun kana da karshen zaka zaka rinka tashi tun karfe 3 da kai kiyamar laili kuma da safa ka tashi ka tafi harkokinka jikinka akwai kwari amma akwai yanayin da idan ka kai to sai dai kawai a rinka lallabawa a hankali hankali yan uwa ba haka bane ka ci more samartaka eh shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa shababika qabala haramika samartakarka ka more mata dabin Allah qabala haramika tun kafin tsufa ya zo maka dan in ba baka mata ba wallahi sai ka tsufa dole ne to kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kansa da kansa yakan tsaya akwai daren da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya fara sallah tun farkon dare yan uwa sai da aka sai da alfijir ke to annabi annabi sallama wallahi tun da ya fara sallah tun farkon dare da ya fara sallah sai da alfijir sannan annabi ya gama sallah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma sai da ta kai da shekaru suka dawo annabi tsira da aminci tsara tabbata gare shi sai da ya dawo sallar daren ma a zaune yake yin ta sai ya fara yin sallar a tsaye in ya kasance saura sai ya fara yin sallar a zaune sai ya dogon karatun sai yana zaune in ya kai bai fi sauran aya talatin ba sai ya tashi sai ya karasa aya talatin ɗin a tsaye sannan sai ya ruku ku duba aya talatin ma wai karashe ne an fahimta ai kai aya talatin ɗin ma kana yi da ita ne amma haka shi aya talatin ɗin ma karashe ne irin yayi karatu yayi karatu yayi karatu dan karashen sai ya tashi sai aya talatin sai abin nan sai ya ruku haka yake tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi tace fa kana yaqra'u qa'idan annabi ya kasance yadda yake sallarsa shine ta dare lokacin da shekaru suka ja yakan yi karatu ne a zaune hatta idza arada an yarka'a har sai yayi nufin zai yi ruku kama sai kuma ya tashi tsaye fa qara'a nahwan min 30 aya kaji ba au 40 aya sannan sai ya cike dan karanta aya 30 ko 40 haka sune yan cikon haka sun maraka'a ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sannan ya ruku wafi a cikin hadisin ta ce falamma kafura lahabuhu salla jalisa lokacin da nama ya tara wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana annabi ya girma girma ya zo masa salla jalisa sai annabi yake salla a zaune fa idza arada ayyarka idan annabi yayi lifi zai yi ruku'u kama sai ya tashi fa qara'a thumma raka'a sai ya karatu gargwadon abin da muka ambata sannan kuma sai ya ruku'u sai ya ƙara sallah raka'a ta biyu ma kuma haka yake in ya tashi raka'a ta biyu sai ya zauna ya karatun sa ya karatun sa in ya kusa ruku'u sai ya tashi ya karasa kuma sai ya ruku'u sai ya ruku'u sa babu laifi kai ma kai haka sai babu laifi amma wannan ga mutumin da yake da kana da wata rashin lafiya wacce ba ta baka dama ka tsaya ba kafa ka tana ciwo ko kuma girma ya kama ka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba dalilin da yasa yake nan babu laifi shi yake amma wannan duk muna bayani ne an uwa kan sallar me nafila haka ne ba farilla ba saboda ita sallar nafila annabi yana yin ta doguwa musamman sallar dare musamman sallar dare annabi doguwa yake yin ta amma sallar nafila sallar farilla kaga galibi ba a fiye janta da yawa sosai yadda mutum sai ya gaji gajiyar da ba zai iya jurewa ba wa fi sahihi muslim an aisha radiyallahu anha ya zo a cikin sahihi muslim daga uwar mu'minin na aisha Allah kara mata yarda qalat tace lamma baddana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi jiki wa saqula yayi nauyi kana aktharu salatihi jalisan tace mafi yawancin sallarsa ta nafila jalisan a zaune ke yin ta tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi walahu min hadisi hafsa radiyallahu anha haka ne imam muslim ya fitar da hadisi daga dai uwar mu'minai hafsa bintu umar Allah ƙara mata yarda tace ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla fi subhatihi ka'idan tace ban taba gani annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi salla ta farillar sa ba ka'idan a zaune hatta kana qabla wafatihi bi'amin har sai da ya kasance saura shekara ɗaya kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya ƙarshe ƙarshen rayuwarsa kenan fakana yusalli fi subhatihi qa'idan sai kasance a cikin sallolin sa na nafila yana yin su ne a me a zaune wa fi riwayatin wata riwaya tace bi amin wahidin aw ithnain kafar rasuwarsa da shekara daya ko shekara biyu annabi yake irin wannan sallar kaga ni karshen rayuwarsa kenan wa fil musnadi an muawiyah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala yazo a cikin musnad na imam ahmad dan hanbal daga muawiya Allah ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi kala yace la tubadiru la tubadirinu la tubadirinu bi ruku'in wala bi sujudi kada ku rigaye ni da yin ruku'i ko yin sujada fa innahu mahma asbaqakum bihi annabi yace yadda al'amari yake shine duk yadda na rigaye ku bihi da shi aikin idza raka'atu idan na yi ruku'i tudrikuni idza rafa'atu ai za ku dago za ku kamo ni kafin na dago ومهما أسبقكم ومهما أسبقكم به هكذا دك يد نرغايك دين أيكي إذا سجدت إذا نسجد تدركوني ذاك رسكيني إذا رفعت إذا نعقوم أنا كفن يقول ذاك رسكيني إني قد بدنت أنا بيتي أنا رغانا يكيبا دكي يازم صلى الله عليه وسلم على العراقي إمام العراقي كتوى رجاله رجال صحيح mazajen da suke cikin wannan hadisi mazaje ne na Imam al-Bukhari summa yusallir raka'ata thaniya kal ula sannan mala yace sannan sai masallaci amma raka'a ta farko lakin sai dai biduni biduni istiftahi ba tare da yayi addu'ar buɗe sallah ba ma'ana idan ka dago zuwa raka'a ta biyu ba buƙatar ka ce Allahumma ba'id baini wa baina khataaya na fata an gane kai ta tun raka'a ta farko to ta isa ka ga masallarka ba a maimaita addu'ar buɗe sallah ita guda ɗaya kawai ake yi لأن الاستفتاح محله في أول ركعة ما ليتي سبب أدعو أبو إسلا غربا أكين سشيني أفرق الركعة فرقه ولهذا يسمى استفتاحا أي شيء سمع أكيد سمت أبدو أربو إسلا هذا ما أكيد إتا بو إسلا أكيد إتا إن كبو إسلا إذا تكون مشيك يا إسا لأنها آه تفتتح به الصلاة سبب أنا بو إسلا إتني وأما التأوض عند القراءة في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة والرابعة مالك أما ين أعوذ بالله ده بسم الله فا ركعة تبيو ده تأوك ده تهو سكم وانا يا يا متزي معنا لو كشن ذاك تعالى صلى ده كي أدعو لبوء صلى أيك أعوذ بالله ده بسم الله فو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سك بين كراتو إذا صلى ده أكي بين كراتو su waɗanda za ka yi su ne a ɓoye. To, yanzu ka gama raka a ta farko, yanzu za ka sake sabon karatu, shin za ka sake a uzu billahi ne? Ko kuma waccan da kai ta farko ta isa. To shi ne sai malai ce, fa innal ulama'a, haƙiƙa malamai ikhtalafu fiha sun yi saɓani sun ƙaru juna ilimi game da haka, cewa za ka yi ko ba za ka yi ba. Fa minhum man yara annahu yuta'awwadhu fi kulli raka'ati. Daga cikin malamai akwai wanda yake gani lallai za a yi a uzu billahi da bismillah a kowace raka'a. sai ka yi bina'an ala anna qira'ata as-salati kullu raka'atin mustaqillatan al-ukhra saboda sun gina wannan hukunci ne akan sura kawo'in sallah kowace sallah tana cin gashin kanta ne a madadin yan uwarta raka'a ta farko daban raka'a ta biyu tana cin gashin kanta ta uku ma haka saboda haka kowace raka'a ba ta da alaka da tsayar uwarta yadda kai a'udhu billahi a raka'a ta farko ta biyu ma za ka yi ta uku ma haka ta hudu ma za ka yi idan sallar mai raka'a hudu ce wa minhum man yara daga cikin malamai akwai wanda yake gani annahu yakfihi ta'awudha cewa yakfihi ta'awudh cewa a'udhu billahi da na farko al-awwal na farko fi raka'atil awula raka'a ta farko ya isan masa ba sai ya sake wani ba li'anna salata saboda ita sallah qira'atuha wahidatun fi jami'ir raka'at karatunta kara kamar karatu ɗaya ne a dukkanin a dukkanin arkawoyin guda hudu ko uku ko biyu misali in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai kai karatu suka ce da abu ɗaya ne saboda ka a'udhu billahi da kai da bismillah da kai a raka'a ta farko ya wadatar da kai ba sai ka ƙara maimaitawa ba dan wa fahimci wannan da kyau waɗannan kuma shine ra'ayinsu sai mala yace wa ala kulli halin a bisa kowane irin hali ma fa innani mala yace ni mala usaimin la a'lamu fi zalika sunnatan ni ban ga wata sunna ba wani hadisi ingantacce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba tufassilu bainal qawlaini da yake rabe tsakanin zantukan guda biyu zancen da yake cewa lallai za a maimaita uzu billahi ko wanda yake cewa uzu billahi farko ta wadatar mala yace shi bai ga wata sunna ingantacciya ba to tunda babu sunna ingantacciya me ya kamata a yi ولكن شمال يتي سيد إذا تعوذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة إذا مسلاتي يا أعوذ بالله يميميتا أتي الركعة تبيو تأكو تتهو فلا حرج عليه باب ليتي أكنسا ولا بأس باب ليتي وإن ترك idan ya bara uzu billahi bai maimaita ba ya wadata da tafarko fala haraja alai shi ma dai babu laifi a kansa dan uwan fahimci wannan da kyau saboda haka idan kaga za ka yi a'uzu billahi a kowace raka'a to babu wanda zai ce ka yi bid'a idan ka gaba za ka yi ba shi ma babu wanda zai ce ka bar abin da yake suna ko abin da ya kamata saboda babu wani nasi da ya tabbata a kai irin wannan kowa sai ya ɗauki abin da ya fi gamsuwa gwargwadon karatun da malamin sa ya koya masa gwargwadon fahimtar malamin sa idan ya ɗora shi akai babu laifi a irin wannan wajen dan ka ba malamin ka babu laifi ina fata an fahimta yawwa an ka ce yanzu me mazhaban malikiya take akai mazhaban malikiya ta ce in kai a'udhu billahi da bismillah sau ɗaya ta wadatar ba sai ka maimaita ba shikenan saboda babu nasi a kai wannan shine abin da ya kamata mala ce fi sahihi rawa muslimun fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu imam muslim ya fitar da hadisi daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda kale ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan da haba min raka'ati thaniya idan ya dago daga raka'a ta biyu istaftaha ko kuma ya dago zuwa raka'a ta biyu istaftaha alqira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin yana buɗe karatu ne kawai da alhamdulillahi rabbil alamina walam yaskut baya yin shuru baya yin shuru to wannan sai nuna kamar me baya mimi ta'uzu billahi ko yawa baya yin shuru kawai yake to wannan sai nuna cewa kamar annabi da ya dago kawai karatu yake fara baya mimi tawa to babu dai wata suna da ta tabbata yana mimi tawa ko baya mimi tawa duk wanda mutum yayi insha Allah ta'ala wa takunu hadhihi raka'atu aqsara min al-ula mala yace wannan raka'a ta farko ta biyu za ta kasance mafi gajarta daga ta farko ta farko tafi ta biyu tsai haka ake so raka'a ka ta farko tafi ta biyun ka tsai rawal bukhari an abi qatada radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga sahabi abu qatada al-ansari Allah kara masa yarda yace wa yutayi wa yutawwilu fi rak'ati al-ula ma la yutawwilu fi rak'ati thaniya annabi yana tsawaita karatu a cikin raka'a ta farko irin tsawaitawar da baya yi a cikin raka'a ta biyu wa fi riwayatin wata riwaya kuma yace kana yutawwilu fi rak'ati al-ula annabi ya kasance yana tsawaita karatu a cikin raka'a ta farko min salati adh-dhuhri daga sallar azhar wa yuqassiru sai ya takaita karatun kuma fi thaniya a cikin raka'a ta biyu wa yaf'alu dhalika fi salati subhi sallar asuba ba kuma haka annabi yake aikatawa kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai mu dakata ana insha Allah ta'ala gobe sai mu shiga tahiyya eh tunda mun yi raka'a ta farko mun yi ta biyu yanzu kuma zamu shiga tahiyya ne insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗani da ku kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته